بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar 16 ga watan jumadal ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin goma ga watan ainihin wato disamba shekarar miladiya ta 2022 a wannan gari na katsina inda muke gabatar da daura daga cikin jerin giyar daurat na ainihin wato al'ada daga wannan makaranta ƙarƙashin jagorancin malaminmu Dr. Nasir Abdulrahman Allah ya saka mashi alkhairi wannan zai kasance shine wato darasi na uku kenan a cikin wannan jiran giya insha Allah daga littafin Gizaul Albab min Lubabil Adab wanda malam Abu Suhail Riba Al-Hamrawi ya tattara wasu fa'idoji daga littafin ainihin wato Lubabul Adab wallafar Usama ibn Munkid rahmatullahi alaihi idan ba manta ba kafin mu tafi hutu na rabin lokaci mun fara karatu a cikin babu siyasa wato nasihohi da fa'idoji wanda suke da alaka da shugabanci da jagoranci daga shafi na takwas ko za mu tashi inda mala yake cewa ka taba ba'adu muluki la'ajami ila ba'adi hukama'ihim innal hukama'a kad aksaru fi wasfi khilali asbabil fitani faktub ilayya bima yansha'uha wa yumituha yace wani daga cikin sarakuna na ajamawa wato sarakunan waɗanda ba musulmai ba shi yake nufi da al'ajam an larabawa galibi a ta'abirat din su na da in suka ce al'ajam to suna nufin wato kabilu da al'ummomi waɗanda ba musulmai ba ya rubuta zuwa ga ila ba'di hukama'ihim zuwa ga wani daga cikin alhukama su ne kamar a ce philosophers wato mutane a cikinsu masu hikima masu faɗa aji wasu wato waɗanda suke masana al'amuran yau da kullum ya rubuta masa saƙo cewa inna da hukama a ƙad aksaru fi wasu khilali asbabil fitin lallai masu hikima sun yawaita bayani akan sabubban da ke tada fitina a cikin al'umma faktub ilayya bima yansha'uha ku gaya mani ka rubuta mana sako akan abin da ke jawo fitina ta faru wa yumituha da abin da ke kashe ta lima yunshi'uha wa yumituha fakataba ilaihi tunshi'uha dagha'il sai ce abin da ke jawo fitina shine kiyayya da gaba a cikin zukata wa tuntijuha atharatun wa atma abin da ke haifar da ita asara wato san kai a cikin shugabanci da tsarin mulki babakere wa atma da kwadaice-kwadaice kwadayin shugabanci lam yuqim lam yaqma'ha lam yaqma'ha za'run wa jur'atun wa jur'atu ammatin wanda irin wannan san kai din da kuma kwadaice-kwadaice a samu taurin kan talakawa da kwakwazansu ko ƙorafinsu ya, ya kasa kashe wancan kwaɗayin ba shugabanni suna nuna son kai suna ba baki da dukiya talakawa suna ta ƙorafi kuma ba a daina ba to wannan shi ke kawo fitina ya ce waladaha istighfafun bi khasatin wanda abinda zai haifar da haka shine haifar da wulaƙanta manya وأكدها انبساط الألسن بدمائر القلوب abinda zai ƙara wannan ƙarfi kuma shine sakin harsuna suna ambatan abin da ke cikin zukata na damuwa da takaici a yi ta faɗa ana maimaitawa wa ishfaqul mu'sirin da kuma wato haka ne ko wa ishfaqul musirin wa wa amalul mu'sirin da kuma wato musir shine wanda yake mawadaci ya zama tausayinsa ya haifar da waɗancan abubuwan da da amal buri irin na mu'sir wanda yake mara akwai matalauci yana da burin samun abin da masu wadata suke da shi wa ghaflatin multaridin da kuma wanda yake cikin wadata da jin daɗi sai ya gafala daga ɗaukar matakin da ya kamata ya ɗauka wajen kare kansa wa yaqdati mahrumin shi kuma wanda yake cikin talauci sai zama ya faɗa ku cewa fa ana ci da gumansa wannan idan ya lissafa abubuwan da suke tattaruwa sai su haifar da rikici da rudani a cikin al'umma tun daga kan wato san kai na shugabanni da kwaɗayinsu na babakere da kuma taurin kai da zaƙewa ta talaka da wulaƙanta manya da sakin harshe akan mutane da wato matalauci ya zama yana sa ran shi ma ya samu abin da yake so ya samu wanda yake cikin samu da wadata kuma ya ki kula da wannan wadata tashi har wanda bai samu ba ya faɗa kucewa ana ci da gumunsa wa yumituha dhillu maslubin abin da ke kashe fitinan shine wanda aka kwace masa haƙƙinsa ya zama ya kaskanta to wannan dole ya bar fitina ba yadda iya zai zama yunwa cikin shi ta galabaice shi kenan wa iddu salibin wanda kuma yake ya kwace mulkin ya samu ɗaukaka ya samu ƙarfin da zai danna wancan wa daraki ba'irin wa mauti amalin a riski abu da yake a nesa da kuma duk wani buri da mutane suke da shi ya zama ya mutu ba su da wani buri kawai sun haƙura su rayu su mutu ba tare da wani samun buƙatarsu ba ya ce wata manni ragabin wa zahabi za'arin da wucewar ƙorafin ko ƙarfin muryarsu wata manni ragabin da kuma kwaɗayin samun abin da ke gwan shugabannin wannan asalin magana an fasara ta ne daga magana wani wanda ba da larabci ya rubuta ta ba da aka za ka ji ɗanɗanon zancen bai kama da yadda aka saba ji ba faka taba ilaihi allazi wasafta kama wasafta fa ayyul umuri adfa'u lima zakarta sai ya sake rubuto mashi da sako shi sarkin cewa to naji abin da ka faɗa naji yadda ka wasafa shi to menene mafita daga wannan abin da ka ambata fakataba ilayhi sai saki rubuta amsa shi wannan hakimin yace akhadul udda lima takhafu hululuhu je kai shiri ka tanaji shirin da zaka yi ma abin da kake tsoron faruwarsa wa itharul jiddi kuma ka gabatar da kokari da kwazo hatta tabidal hazal har sai wannan kokarin da kwazon ya kawar da duk wani wasa da sakaci wato ka dage wajen yin aikin da ya kamace ka wal amalu bil adli fil ghadabi war rida kuma ka dinga aiki da adalci a lokacin fushi da lokacin da kake cikin yadda wannan idan kana matsayin shugaba ko jagora zai taimaka maka wajen kawar da wato tashin tashina da fitina da adawa masu adawa shine mene kai shirin abinda duk kake tsoron faruwarsa kamar shiri sannan kuma ya zama kokarinka wajen kawo gyara da taimakon al'umma ya sha gaban komai sannan kuma ka zaune adalci a kodayaushe sai kawo waka cewa tuhudal umuru bi ahli ra'ayi ma saluhat fa in tawallat fa bil ashrari tanqadu la yasluhu al qawmu fawda la surata lahum wa la surata idha juhaluhum sadu yace tuhudal umuru bi ahli ra'ayi abubuwa ana sanya su ne a mala wato duk wani al'amari yana gudana ne yadda ya kamata idan akwai masu hankali a cikin mutane masu luhat matukar ana zaune lafiya waɗanda suke gyara al'amuran rayuwar mutane su ne masu iliminsu dattawansu masu sanin ya kamata fa'inta wallat idan zaman lafiya da abubuwa na hankali suka rikirkice fa bil ashirari tankadu to wawaye su za su yi shugabanci sanda yake zaune lafiya ne masu hankali ke shugabanci amma idan ana riot ana zanga-zanga ba ka ganin mutanen kirki a ciki wawaye da suke jagorancin irin wannan shashancin da haka kar a bari ya kai ga hannunsu kenan ya ce la yasluhul qaumu fauda mutane ba su taɓa samun gyara da nagarta ba in ana zaune karazibe la surata lahum a ce babu jagorori babu manya a cikin mutane duk wani taro da ra'ayi in babu shugabanci babu jagoranci to babu samun nasara yace wala surata ila juhaluhum sadu idan kuma jahilai ne suke shugabanci to babu babu mutanen kirki kenan a cikin al'umma Allah ya tsare wa qalu yanbaghi lil maliki an yaqilla al idna an yuqilla al idna lil amma suna cewa daga cikin nasiha da ake wa shugabanni da sarakuna su karanta wato bayar da izini su gaisa ko su gamu da talakawa talakawa su daina yawan ganin sarki ko gwamna ko makamantansu da yallahum idan lam yarahu habu in ba sa ganin shi sai ta musu kwarjini kamar abin da muka ambata da su ma ka bude gidan gwamnati ko ofishin gwamna ko ciyaman ko wani babba kowa ya zo ya shiga kawai kawai kamar masallacin anguwa to babu wani alfarma kenan ba wanda zai dinga jin girma ko darajarsa ko ina ana ganin shi haka available to wannan zai zama bai da kwarjini da annahum idza lam yarahu habu wa idza ra'awhu kaseeran hana alaihi in ku kullun ana ganin shi to zai zai zama ya wulakanta idon su kamar da muka kwatance da da da sojoji da sojoji ko tsoron su yake ji saboda ba a ganin su kullum amma da aka bar suka shigo gari yanzu suna yawo cikin mutane a kafa musu checkpoint aka ba su dama su hulɗa da mutane to ba a jin wannan kwarjinin da ake ji nasu irin na da ya ce a kama annal asada ya habuhu kullu marra'ahu illar ru'at kamar da kaga zaki duk wanda ya ga zaki sai zaki ya mai kwarjini a ido in banda mutanen karkara fa innahum min kasarti ma yarawnahu qad hana alayhi wanda suke karkara inda akwai zaki saboda kullun suna ganin shi zaki ya zama ba komai ba a wurin su ba komai bane a wurinsu saboda kullun suna ganin shi amma kai da so ɗaya ka taɓa ganin shi a gidan zu sai ka gan ka gan shi yana cikin keji ma fa amma kana makarkata kana jin tsoronsa saboda an ce zaki to duk abin da kake gani kullum haka yake kwarjininsa yake yake guduwa daga gaban daga idanka yanzu mutum mutumin da tashi daga nan Najeriya jama'a dan aikin haji ko umara in yaje ga Ka'aba wani kawai kuka yake fara yi saboda tsabar shauki ya ga ɗakin Allah ko ya ji masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma za ka yi mamaki akwai mutumin da ke rayuwa a cikin makka sai shekara biyar bai je kaba ba bai ganin ta wajen wani abu da wai bari ya je ya mora ya je ya dawafi ba baya cikin wannan bukata saboda yana kusa da ita kusanci yana zama hijabi da yake hana mutum ganin abu wa alam anna alladhi yata'ajjabu minhu an-nasu al-jazalatu wa kathratu al-himma والذي يحبون عليه يحبون عليه التواضع walinul jari yace ka sani cewa abin da ke burge mutane game da mutum dan uwansu aljazala gwabin zancensa in ya iya magana wa kibarul himma da kuma kwazo kwazon mutum akan abin da aka san shi yana yi wannan yana burge mutane shi duk abin da kake kana yin shi ka sa himma a cikin sa wallazi yuhabbuna alayhi amma abin da yasa mutane su kaunace ka at-tawadu walinul jani kankan da kai ka zama kana da tawalu'u kuma kana da wato sauƙin mu'amala fajma'il amraini to ka haɗa duka biyun tastajmi'u mahabbatan nasi laka zaka haɗa ƙaunar mutane zuwa gare ka ka zama kana da himma ka iya tsara magana kuma kana da tawalu'u kuma kana da sauƙin mu'amala yace wala tamtani an ta takallama bima yatibu qulubil amati karka ƙi yin magana karka ce kai ba za ka yi magana da abin da in ka faɗa zai sauƙaƙa wa mutane damuwarsu ba matsayinka na shugabansu a matsayinka na jagora ko wakilinsu to ka san cewa kana da buƙata zuwa ga ka yi maganar da za su sauƙi za ka ba su haƙuri ne za ka yi musu alƙawari ne za ka yi musu ainihin wato wani sharhi ne na wata mas'ala fa innan nasa yanqaduna lil kalam akthara min inqiyadihim bil batash mutane za su bi ka akan magana fiye da in ka ce za ka sa su yi da ƙarfin tsiya ba za su yadda ba a lokacin da ka ce da ƙarfin za ka tasa musu za su ƙi yadda amma ka iya magana sai ka faɗa musu su yadda su bi wala tahsab anna zalika yad'u min qadarika to kar ka dauka kuma idan kai magana da mutane a matsayin ka na shugaba ko jagora wai wannan ya rage mutuncinka bal yaziduhu nublan zai ƙara maka ɗaukaka ne ba an tantika bil khairi iz anta alal sharri qadir ka faɗi magana mai kyau a lokacin da kake da ƙarfin faɗin magana muguwar magana kana da ƙarfin da za ka yi kasheji ka yi tankiya ka faɗi munanan maganganu amma sai kaki ka faɗi mai daɗi ka faɗi mai sauƙi to babu wanda zai ƙara maka irin wannan sai girma da ɗaukaka ruya annaba da mulkin fursi sa'ala hakiman minhu kama'ihim ma shay'un yu'izzu bihi sultan wani mutum cikin sarakunan farisa ya tambayi wani cikin hukama ɗinsu cewa menene abin da ke bai wa sarki ɗaukaka ƙala ta'a ya ce biyayya ƙala fa ma sababu ta'a to me ke sa masa biyayya qala tawaddudu ila al-khassa yace ya kaunaci talakawansa yana musu yana kaunarsu a aikace suka gane shugaban nan yana kaunarsu za su za su mai da'a wal adlu ala al-amma sauran mutane kuma musu adalci qala fama salahul mulk me ke gara sarauta qala ar-rifqu bir ra'iya tausayin talakawa wa akhadhu al-haqqi minhum fi ghairi mashaqqa da karban haƙƙin da ke hannunsu ba tare da an kuntata musu ba wa ada'uhu ilaihim inda awanihi kuma a mai musu da haƙƙin san da suke bukata san da lokaci a biya su albashin su da haƙoƙin su san da ya kamace a ba su haka wa saddul furuj da toshe duk wata kafa ta barna kafan barna wa amnu subul da samun hanyoyi lafiyayyu su iya tafiye-tafiye zuwa garuruwa da ƙauyuka da birane ba su jin tsoro wa insaful mazlumi min adh-dhalim da kuma duk wanda aka samu yayi zalunci to a dauki mataki a kansa wato ya biya abin da ya zalunci wanda ya zalunta wa Allah ya furta alqawiyyu ala dhaif kada kuma mai karfi ya zalunci mara karfi wannan shike sa ai wa shugaba da'a muga abin da suke lissafa tausayin talakawa karban haƙi a wurin su ba tare da zalunci ba a ba su haƙƙin sa san da ya kamata a ba su a toshe kafafun barna ya zama akwai aminci akwai security sannan kuma babu wanda zai yi zalunci a kyale shi to idan shugabanni suka yi wannan lokacin da suka ce ayi biyai ayi kaza mutane za su amma mutane suka rasa wannan zai wuya su yin biyayya kamar yadda muke gani a yanzu aikace qala fa ma salahul mulk yace mene yake kawo nagartar mulki qala wuzara'uhu wuzara'uhu usulu mataimaka ga shugaba su ne tushen samun nasararsa fa'inuhun fasadu fasada idan shugabanni ba su da mataimaka na kirki to shugabannin su lalace in mataimakan suka lalace su ministoci da kwamishinoni da daraktoci da manyan shugabannin ma'aikatu waɗanda su ne suke baya da shawarwari su ne suke zartar da ayyukan da ake yi to babu shakka waɗannan suna lalacewa shugaba ma ya lalace wa in salahu saluha in ya samu mataimaka masu nagarta to ya samu nagarta isa kamar da muka ji a wancan hadisin da ya gabata falala ce in Allah yana son shugaba ya samu nasara Allah ya kaddara wani shugaba ya samu nasara to sai ya bashi dama ya zabo mataimaka nagari sai su taimake shi samu nasara da zaran shugaba ya rasa mataimaka nagari to al'amari ya lalace qala fa ayyatu khaslatin takunu fil mulki anfa'u to a cikin shugabanci ga baki ɗaya wani hali ne guda ɗaya mafi amfani ga shugaba ƙala sidikun niyya ya zama yana da kyakkyawan manufa yana da kyakkyawan niyya da gaskiyar niyya yana da niyyar zai yi abin da ya kamata wannan ya fi komai da ƙarfi wa ƙala akharu min tamamil karami an tazkura alkhidmata laka na daga cikin cikar karamcin mutum alamar mutum wato karimi ne ya tuna alherin da aka yi masa shine wala watan san ni'mata minka amma ka dinga manta alherin da kai kaiwa mutane duk sanda zaka ambaci mutane ka ambace su da cewa sun maka kirki kaza kar ka ambace su da cewa kai kayi musu kirki kaza yana daga cikin alamar kai nagari ne kar ka dinga mutane gori kenan sai dai ka dinga ambatan kirkin su kana yaba musu yace wa tafattan liragabati ilayka wa tafattan liragabati ilayka wa tataghaba anil jinayati anka wa taftuna liragabati ilayka sannan kuma ka dinga tsinkayen sanda ake da bukata zuwa gare ka ka san yaushe ake da bukata zuwa gare ka wa tataghaba anil jinayati alayka sannan ko an cuce ka kai kamar wawa ne kai at-taghabi daga al-ghabawa a cuce ka kai kamar baka ga an cuce ka ba wannan yana yana sa mutun ya samu karamci a dauka babban mutum ne shi baya daukar fansa baya gori baya lissafin alherin da yayi amma yana sanin yana yana yana furta cewa an mishi alkhairi kaza yana yana kuma kauda kai akan cutarwa da aka yi masa wannan kenan malam yace al khata'u ma al ajala was sawabu ma at tu'ada kuskure a koda yaushe yakan zo ne tare da al'ajala tare da gaggawa isan da ake samun gaggawa to akwai tendency na a samu kurakurai wasawabu ma'at tu'ada ana samun gamdakatar ne idan an bi abu a hankali fa fawwid kullu amrin ila ahli kowane al'amari a fawwala shi zuwa ga mazowan shi komai za a yi a cikin tsarin shugabanci to a nemi wanda suka cancanta a ilmance da cancanta a yau da kullun sai su yace wa atadda fi aqdihi wa hillihi yace ayi a yi wato a yi shiri wajen kullawa ko kwance shi ta'amanin zalal wato baligal amal wata blugal amal ya ce in aka yi abin a shirye aka yi shi a tsabtace to wannan zai ba da dama a aminci daga zamiya daga kurakurai sannan kuma a iya cimma burin da ake nema masa wanda suka iya sannan an bi tsarin da ya kamata wannan zai sa a kai ga cin nasara arba'atun wala ya ce abubuwa guda hudu la ya zulu ma'aha mulkun shugabanci bai gushewa inda akwai su hifzuddin wastikfa'ul amin wa taqdimul hazam wa imda'ul azam hifzuddin yi wa addini hidima a kiyaye addinin mutane tabbata addinin mutane ya ci gaba da samun nagarta wastikfa'ul amin wanda kuma diya yadda da shugabancin yake karkashin shugabancin to a wadatar da shi ya zama shugabancin ya moriya shugabancin da kai gare shi alfanun shugabancin ya kai gare shi wata qadimul hazam sannan a dinga sanya kwazo a gaba ya zama komai da gaske ake yi wa imda'ul azam sannan duk abin da aka ɗauki niyyar za a yi shi to a tabbata an kai ƙarshen shi ka a fara wannan a bari a kuma a fara wancan a bari wannan abubuwan suna taimakawa wajen wanzuwar shugabanci wa arba'atul la yathbutu ma'aha mulkun sai kuma guda hudu waɗanda shugabanci zai wanzuwa an akwai su zai lalace ghishul wazir wa suqut tadbir wa khubsul niyya wa zulmur ra'iyya na farko ghishul wazir in aka samu mataimaka maha'inta wanda ba sa gaya wa shugaban gaskiya ba sa taimakon shugabancin wasu tadbir da mummunan gudanarwa idan ba iya gudanar da mulkin ba mulkin kawai an tsince shi ne ba iya ba wa khubzun niyya ko ya zama akwai mummunan niyya dama an shiga ne dan a azurta kai dan a cutar ko dan a dau fansa ko a rama gayya wa zulmin ra'iyya da kuma cutan talakawa zalunta talakawa to duk wanda yake shugabanci da irin wannan shugabanci shi ba zai je ko ina ba arba'atun tuwallidul mahabba abu guda hudu yace suna haifar da kauna husnul bishri wato sakin fuska wa bazlul birri da aikin kirki alheri wa qasdul wifaqi da kuma dacewa da wato guje masabani wa tarkin nifaq da kuma kasancewar mutum baya munafurci kaifi daya wannan yana taimakawa wajen haifar da ƙauna tsakanin shi da abokan hulɗarsa ya kasance mutum ne mai sakin fuska mutum ne mai alheri mutum ne da yake dacewa da ra'ayi ko tunaninsu ba tare da ya saba da su ba sannan mutum ne da bayi da munafurci yana faɗan gaskiya bai fuska biyu wa arba'atun min alamatil karam wasu abubuwa guda hudu kuma da suke nuna cewa mutum karimi ne wato mai daraja ne badlun nada wa kafful adha wa ta'jilul mathuba wa ta'khirul uquba baddun nada wato abin nan sakin hannu kyauta wa kafful adha da kuma rashin cutar da mutane gujewa daga cutarwa sai kuma wa ta'jilul mathuba da gaggauto da sakamako mai kyau idan an yi abin alkhairi wa ta'khirul uquba da kuma jinkirta wato punishment idan an saba maka arba'atun wasu guda hudu kuma tadullu ala sihhatir ra'ayi ababen da suke nuna hangen nesa da kaifin basiran mutum na farko tulul fikir wa hibbus sirr wa fardul ijtihad wa tarkul istibdad tulul fikiri zurfin tunani an tambayi mutum wani abu na ra'ayi ko ana neman shawararsa ba zai magana ba sai yayi tunani kai dinga saurin faɗan magana sai ya faɗa sannan ya tunanin a ya jira tukuna ya gama tunani sannan ya faɗi wahibu sirri kuma ya zama yana iya kiyaye sirri an gaya masa sirri ba za a ji a bakin kowa ba yana daga cikin karancin hankalin mutum ka ji an faɗa ne sirri ya zo ya tallata ai wane ya ce mun kaza wani ma alastika zai faɗi labarin sirrin wani wahibu sir wa faratul istihad da kuma ƙwazo ƙoƙari wajen ƙwazon tunani da tsara abubuwa watar kulistibdad da kuma guje ma ganin cewa ra'ayinka ya fi na kowa akwai mutumin da yana ganin shi ya fi kowa tunani dole abu ra'ayinsa wannan yana ra'ayin shi ba mai kyau bane kenan arba'atun tusiru ila arba'atin abubuwa guda hudu za su zaka zuwa ga abu hudu as-sabru ila al-mahbub haƙuri zai saka cimma burin haduwa da masoyinka waljidd ilal matsalub ƙoƙari zai sa ka cimma abin da kake nema wazuhud ilal tuqa gujewa duniya zai kai ka zuwa ga tsoron Allah wal qana'atu ilal ghina sannan wadata zuci kuma ta kai ka zuwa ga wadata arba'atul la tastagni an arba'a abu hudu ba sa wadatuwa daga hudu dole sai an samu musu da wannan ar-ra'iyatu anis siyasa talakawa bai yiwa su zauna babu shugabanci wal jayshu anil qada sojoji ba su zama babu kwamandoji war ra'ayu anil istishara tunani da hangen nesa bai zama bai yin kyau ba tare da kana tambayan wasu suna ƙara maka nasu tunanin ba wal azamu anil istikhara sannan niyya da zaka yi ta aikata wani abu ba ta yin kyau idan baka baiwa Allah zabi wa min wa man amina al makaida laqiya shada'ida wa man amina al makara laqiya sharra man amilal makayida duk wanda bai damu ba ana mishi makirci bai nuna bai damu ba laqiya shada'i to zai gamu da abuwa masu tsanani mabambanta zai shiga cikin damuwa wa man aminal makra wanda ya amince daga makirci ya ki daukan mataki laqiya sharra to zai gamu da sharri mai yawa la taqba qariban wa in kafar wala ta'man aduwan wa in shakar yace la taqba qariban kakka yanke zumunta da wani makusancinka wa in kafar koda ya butulce ma ni'imar da ka masa makusancinka ko yana da butulci baya itirafi da ni'imar da kai masa to karka ya raba zumunta da shi wala ta'amana aduwan wa in shakar karka amince kuma da abokin gaba koda yana godewa to ka zama ala hadarin minhu da'afun nazari yurithul isar wa da'afur ra'ayi yurisul dimar yace da'afun nazari raunin hangen nesa yurisul ithar yana jawo tuntube wa da'afur ra'ayi raunin tunani raunin basira yurisul dimar yana rusa komai ar-rifqu miftahur rizq wa man nazara fil awaqibi salima minan nawa'i ar-rifqu tausasawa bin abu a hankali miftahur rizq shine mabudin arziki wa man nazara fil awaqib wanda ya tsaya ya kalli karshe wato yayi tunani game da consequence salima minan nawa'i zai tsira daga fitintunu sune annawa'i man katama sirra ahkama amra wanda ke boye asirin rayuwarsa to al'amarin shi zai zama mai kyau wa man kasura atibaru qalla isaru wanda yake da yawan daukar izra to tuntubansa zai yi karanci wato wanda yake koyin darasi daga na gabansa wa man amila bir ra'ayi tala manara wanda yake aiki da tunani da hangen nesa to zai kai matuƙa can sama wa man ahkama tajaruba ahmad al awaqiba wanda yayi aiki da experience to zai gode wa kansa da ƙarshe zai ji dadin abin da ya kansa wa min amaratil jiddi husnul jiddi daga cikin alamar mutum mai kokari ne ya zama yana kyautata kokarinsa duk wannan da yana magana ne da shugabanni ko yace wa ayyu mulkin malakatuhu hashiyatuhu wa ashabuhu ittarabat alayhi umuruhu wa ayyu malikin malakatuhu hashiyatuhu wa ashabuhu ittarabat alayhi umuruhu wa asbabu duk wani shugaba wanda ya zama malakatuhu hashiyatuhu wanda suke kewaye da shi wa ashabuhu da jama'arsa suka zama su ne ke shugabancin wato yana da kafu sarki da yawa kenan irin waɗanda suka a ce ga wani shugaba ko ga wani jagora amma ba shi ke da ta cewa ba na kewaye da shi da iyalansa da mataimaka su suke yin duk abin da ya kamata shi kawai ya zama hoto ya zama jeka nayika ittarabat alaihi umuruhu wa asbabu ba abin da zai iya zai zama kawai a rikikice ne kamar da kake gani a yanayin shugabancin da shugabancin da ake a wasu wurare ko a wasu kasashe ko a nan kasashen mu madin da aka samu shugaba ya zama haka ko da karamin shugaba ne a ce misali ko da headmaster ne na islamiya ko principal ne na makaranta bai da ta cewa sai abin da bai sai ce da lebo da wane da bai iya yanke komai to ba abin da zai iya sai zama hoto kawai yace wa ayyu malikin khaffat wata'atuhu ala ahli al-fasadi duk shugaban da ya zama bai iya tattaka babarnata bai iya daukan mataki akan su faqulat alaihi wata'atul a'da'i wal adbat to ko zai ji zai zai sha wahala a hannun ƴan adawa da abokan gaba ya kasa maganin bandits ya kasa maganin kidnappers ya kasa maganin barayi da ƴan da ƴan fasakwauri da duk wanda suke munanan ayyuka to dole ko ya ji jiki a hannun ƴan adawarsa don suna da abin fade a kansa qala ash-sha'iru rukubukal haula rukubukal hauli ma aikanta fursatahu jahalun wa ra'ayuka bil ikhami ta'aztagriru fa'mal sawaban tajid bil hazmi ma'thiratan falan يضم لأهل الهزم تبذير تبرير فإن ظفرت مصيبا أو هلكت به فأنت عند ذوي الألباب معذور يتي وإن ظفرت على جهل فإشت, فإشت به قالوا جهول أعانته المقادير يتي ركوبك الهولي ما أيكنت فرصته جهل يتي كدنغ شيجي ومطلولي الهول manyan bala'o'i ka dinga kutsa musu duk inda ka samu wata dama ka kutsa wani bala'i ko ta fitina ce to wannan wauta ce wa ra'ayuka bil bil ihqami bil iqhami tagriru tunanin cewa ya kamata ka shiga ma to wannan kana rudar kanka ne ka dinga shiga cikin fitina da masifa kana ji kana gani to wannan jahilci ne da kuma rudar kai fa amal sawaban ka dinga yin abu mai kyau ka aikata mai kyau tajid bil hazmi ma'siratan zaka ga wato wannan kokarin naka zai bar baya da kyau falan yadhumma li ahli al hazmi tabriyun falan yadhumma li ahli al hazmi tabriyun ba a zargin masu kokari akan abin da suka kokari suka iya iya wasu koda ya gaza fa in zafarta musiban aw halakta bihi fa anta inda zul albabi ma'dur in ka in kai abu da hankali kai iya kokarinka kai yadda ya dace ko da ka gamu da wata musiba ko ka halaka ka za a baka uzuri masu hankali za su baka uzuri amma an baka yi haka ba ba za a baka uzuri ba wa in zafarta ala jahalin fa ishtabihi in kuma ka ci nasara duk da baka da cancanta ka samu nasara a bisa wauta ka samu nasaran wancan na farkon kenan qalu za a dinga cewa jahulun a'anatuhul maqadir sai wani sakare ne fa kawai kaddara ce wata sa ya samu wannan mukamin bai dace ba ko arzikin da ka samu ko sarauta ba za a yadda cewa ka cancanta ba saboda tun farko baka shiga da cancanta ba a yana jin duk wani abin da yake fara za mu iya buga misali a waƙiyar rayuwarmu ko sai yake cewa alkaram a bayani akan wasiyoyi da nasihohi akan halin girma aka ce alkaramu shine wato hali na girma da kyauta da sanin ya kamata da girmama na gaba da kai anil a'mash عن خشمة قال كان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا دعا أصحابه قام عليهم ثم قال هكذا اسنعوا بالكرى yace wannan kisa ce Isra'iliya cewa Isa dan Maryamu alaihi salam Nabi Isa alaihi salam ya kasance idan ya kira sahabbansa ya gayyato su a zo ayi walima qama alaihim shi da kanshi zai miƙe yana musu hidima shi zai kawo abinci ya kawo ruwa ya kawo abin wanke hannu da sauransu ya zai zuba musu sun makala sannan sai ce haka za isna'u bil kira haka ake tarban baki ka yi musu hidima kai da kanka warwuya ana ruwaito cewa alkhairu asra'u ila bai ila albayt alladhi yut'amu fi at'ami min as-sayli ila mustaqarrihi yace wato alkhairu alheri asra'u ila albayti alladhi yut'amu fi at'am yana da saurin kaiwa zuwa ga gidan da ake ciyar da abinci mina saili ila mustaqarri fiye da ruwa idan yana gudu zai je matattararsa alkhairi sai ya fi ruwa saurin riska kafin ruwa ya riski matattararsa wani kududdufin da zai taru to alkhairi ya riga ya riski gidan da ake ciyar da abinci yace idza habatir riyahu idza habatir riyahu abi aqilin da'auna inda haibatiha inda haibatu inda habbatiha alwalida walida ke za habatir yahu abi aqilin idan iska ta ta girkin da ake a gida abu aqil ta kada da auna sai su kiraye mu inda habbatiha alwalida sai su kiraye su walidu a kiraye su dan abu a ce yana ishara zuwa ga yadda suke yawan kiran mutane don a ci abinci tawilul ba'i abu yada abshamiyan a'ana ala muru'atihi labida bi amsalil hidabi ka anna rakban alaiha min bani hamin qu'uda aba wahabin jazakallahu khairan naharnaha wa at'amna wa at'amana sarida yace faqud faqud innal karima lahu ma'adun وظني بابن أروى أن يعو أن تعود أعطى ثم أعطى ثم أدنى فأعطى ثم أدنى ثم أت له فعاد مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثن الوسادة yana yaban wani ne mai ciyar da abinci mai aikin ciyarwa ba ji ba gani yace tsawilul ba'i mutum ne mai girman mai tsayin wato kyauta kinaya ne akan yawan alheri abyada farin mutum ne abshamiyan dan kabila ko banu abshams shine ma'anar abshami aana ala muru'atihi labida ya ya ya taimaka musu labidu gashi kuma mutum ne mai kunya bi amsalil hidabi ka anna rakban alaiha min bani hamin qu'uda yace bi amsalil hidabi da wasu manya-manyan kyaututtuka kamar kamar wato tarin jugar ƙasa tarin ƙasa wanda ake gangarwa daga samanta ka anna rakban alaiha min bani hamin quda kai ka ce wasu taron mahaya ne suka taru daga cikin bakaken fata sune banu ham qudan sun taru akan hanya saboda yawan alherin da aka yi kaman tarin dabbobi ko tarin abinci aba wahabin jazakallahu khairan yace ya kai Abu Hab ina roƙon Allah ya saka maka alkhairi na harna na harnaha mun yanka raƙuman da dabbobin wa at'amna as-sarida kuma an ciyar da mu at'amana as-sarida an ciyar da mu as-sarid shine abin nan fatan nama fa'ud innal karima lahu ma'adun yace ka dawo lalle duk mutum mai karamci irin ka yana da inda zai dawo ya ci gaba da amfanin mutanensa wa zanni bibna arwa an ta'uda kuma ina tsammanin zaka dawo din ya kai din gidan arwa sunan mahaifiyarsa yace a'ta thumma a'ta thumma udna ya bamu ya sake bamu muna ta kirga abin da ya bamu muka dawo ya sake bamu fa a'ta da muka dawo ya sake bamu thumma uttu ni ma na sake dawowa lahu fa'ada shi ma ya koma ya sake bani miraran ma a'udu ilaihi illa tabassama yace na dawo na karba na ƙara dawa na karba bai taba tare ba sai dai ya murmushi zahikan yana mai dariya wa sanna alwusada yake shingida akan filansa wato baya fasa bayarwa inda an ce ya bayar wannan yabo ne ga wani mai kyauta wanda yake da karamci mari da kaisu ibn sa'ad ibn ubada rahimahullahu fastabta'a ikhwanuhu an iyadati wannan wani komanda ne kais ibn sa'ad ibn ubada babban mutum ne a cikin ƙwarai a cikin mutanen garin Madina sai ya rashin lafiya sai ga an ki zuwa a gaishe shi mutanen shi da ya saba da su abokan shi bai ga kowa ba fasa'ala anhum sai ce wai lafiya menene mutanen garin nan ne ba wanda ya gaishe ni faqila innahum yastahyuna mimma laka alaihim min ad-dayn ai mutane suna jin kunya ne saboda mafi yawan waɗanda ya kamata su su gaishe ka kana bin su ba su suka to sun kasa zuwa su gaishe ka to sai hankalin shi ya tashi faqala akhadha Allahu malan yamna'u al-ikhwana min az-ziyara ce Allah ya tsine wa duke da ta hana aka akawo mutun ziyara sun ma'amara munadiyan fanada sai yasa wani san kira ya bi cikin garin madina yana ta shela man kana li qaisin alaihi dainun fa huwa fi hillin minhu ce duk wanda qaisu dan sa'adu dan ubada ke bin shi bashi ya sani kowa ya sheda daga yau an yafe mishi fa kasarat darajatuhu bil ashi li kasarati man adu to ai ko aka fara cincurundu zuwa gaishe shi to yana kwance ne a cikin wani daki a saman bene a ranar sai da aka karya matattakala benin saboda yawan mutane da masu bin bashi ne sun sun zuwa ka anna faqiran hina ya'dharuhu li hajatin ila kulli man yalqa minan nasi mudnibu ya aminal aqdari badir sarfaha wa alam bi anna talibina hifasu khudh min turathika mastata'ta fa inna ma shuraka'uka al-ayyam wal wurrafu ya ce ka anna fakiran hina ya gudu li hajatin ila kulli man yalqa minan nasi mudlim ce zaka ga wato yana yana yana yana zargin wani ne mai rikewa wanda baya bayarwa yace kamar ka ce wani talaka ne wanda isan da gari ya waye ya fita cikin mutane yana nema to yana kallon kamar kowa ma ya mai laifi mutum ne mai wadata amma yana da matsolo ne baya bayarwa to zaka da kun gamu da shi da ka gaishe shi sai dauka ma zaka roke shi ne sai ya bata rai ya ji haushin ka saboda rowa yace ya aminal aqdari aqdari ya kai wanda kake ganin wai ka amuntu da kaddara kafi karfin bukatar rayuwarka badir sarfaha ina horon ka yi sauri ka canza dukiyarka zuwa ga aikin alkhairi wa alam bi anna talibina hifafu ka san masu neman dukiya masu nema a gunka za su matsa maka da nema ba eh wato dole su nema abunka khud min turasika mastata'ata fa inna ma shuraka'uka al-ayyam wal wurras daga dukiyan da ka tara ka ɗebi abin da zaka iya mora ka ba wanda zaka mora ka ci ka sha ka yi sutura ka yi kyauta ka yi sadaka ka sada zumunta wannan duke da kake gani kana da abokan tarayya akanta al-ayyamu yau da gobe za su iya cinye dukiyar walwarasu da kuma magada ko dai kana ji kana ganin duke ta kare yau da gobe ta kare da ita kenan ko kuma haka za ka kwanta ka mutu ka bawa magada ita ko mun santa da kake si si kace kace da ita akhadha hadha al-ma'na mahmud al-warraq fa qala wani mutum mai suna mahmud al-warraq sai ya kwaikwayi wannan abin da aka fada shi kuma sai yake cewa tamatta bi malika qabla al-mamati wa illa fala mala in anta mata in anta mutta yace شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسهقا ومقتا ومقتا فجادوا عليك بذور البكاء وجدت عليهم بما قد جمعت وأوجهت وأوهجتهم كل ما في يديك وخلوك رهنا بما قد كسبت akamata masu kudi su zama suna da nabba'antuwa akan irin wannan yace tamatta bi malika qabla al mamati ina baka shawara kaga dukiya da kake rike da ita yi kokari ka more ta kafin ka mutu wa illa in ko kaki fala mala in anta mutta baka da dukiya fa in ka mutu sunanta dukiyar magada kana kwanciya ka mutu kafin ma ai maka likafani sunanta dukiyar magada yace shaqita bihi ka mai da kanka matsiyaci saboda dukiya ga ka da wadata kuma amma kana rayuwar matsiyata summa khallaftahu ka sha wahala tarata summa khallaftahu li ghayrika kuma ka mutu ka bawa waninka babu babu wahalalle irin mutumin da ya tara dukiya ya mutu ya batta bai more ta ba a duniya yayin rayuwa irin rayuwa talakawa a lahira kuma a mai hisabi irin na masu kuɗi babu wahalalle irin shi a duniya shi bai mora ba ba a gan shi da kyakkyawan mace kyakkyawan mota kyakkyawan gida kyakkyawan kama ya ci ya sha ya more bai more ba yana nan yana koye da su kaga ba bambanci tsakanin shi da talaka wani ma ya gaishe a kasuwa sai ya rage mishi hura ce ga wani ga wani matsiyaci yana tsaye kusa da mota ashe kuma shanin ma nashi da aka kai kurmi ko ya sha wahala a duniya kuma ya mutu ya je lahira kuma a mai hisabi irin na masu kuɗi saboda ya bar kuɗi a duniya sai an tambaye shi min aina kasabaha wa fi ma anfaqaha ce na ka samu kuɗi sai ka faɗa ya kai ka ya kai da su ce aini ban yi kuma da su ba wallahi da ya ga mala'iku ce na makara ba abinda ne da su wallahi suna can na basu yace to bu'udan wa sauqan wa maqtan yace Allah wadaran irin wannan hali naka nesa da irin wannan hali naka Allah wadaran dabi'aka waɗannan da ka ban musu fajadu alayka bizuril buka abinda za su yi maka alkhairi da shi kawai shine kukan ƙarya kuka na munafurci kana faduwa ka musu dan kuka minti biyar goma su gaba da rigima rabar gadar su sun manta da kai wajutta alaihim bima qad jama'ata kai kuma ka musu alheri da abin da ka tattara ka bari shine alherin da ka ba su wa aujahtahum kullama fi yadayka ka ba su dukkanin abin da ke hannunka wa khalluka su kuma sun kyale ka rahanan bima qad kasabta kullum ri'in bima kasaba rahi sun baka da akama kada abin da ka aikata shine Ali bin Mange yake cewa dukiyarka a tattare ta kaf a raba wa iya da mata sanda ko kaka tattara ta ba kasan tsuguno ka huta yanzu ka zama ba da kokobo ba duka za a tattara komai sai an lissafa gaba ɗaya kwandala ba za a bari ba a raba ma 'ya'ya da mata da duk wanda yake da haƙƙi a bashi wata matan ma daga ta fita ta kaba samu wani galle da miji ta aura ta ba shi kudin ta ce ga yanan ya kashe mata kawai sai kuma kana can sai da an tuno ka ce Allah ya ji kan baban su Samira har da aka tuno ka so ɗaya a shekara uku tun ana tuna kama a dina tuna ka kana can ana ma hisabi ka kwatanta wannan abin ya zai kasance da kai kudin ka da ka tara ka kici ka kisha ka kiyin arziki ka ki taimakon addini ka ki taimakon yan uwa da dangi da talakawa zaka mutu ka basu ƴaƴanka da zaran sun dauki nasu wani ya aure wani ya sai mota wani ma ya bakunto ya kuma abuja ya fi karfin ƙauye shi kenan ya je ya ci gaba da sakokinsa wani ya yi kacce-kacce da kuɗin matakka da kake santa shi kenan ta fara son wani alama direban ka ne ko yaron gidanka ya mata wayo shi kenan ya aishe kuɗin ci gaba da kashe kuɗi kawai gadon ma da kake kwanciya ba zai kwanta a kai ba za a ce tsohon gado ne sai an siyo sabo kuma da kuɗinka za su yi shi wannan a fitar da shi a kyauta ko a yi gwanjen shi a ce a yi sababbi za a siyo da gado da katifa da kwanukan abinci da food flask duka wanda ka ci abinci a shi ma ba za a ci abinci da shi ba ya riga ya tsufa sababbi za a siyo kuma kana can mala'iku suna ta maka tambaya suna maka tere to gara ka mori kuɗinka tun wuri ya kulu malul mayyiti yu'azzi warasatahu indahu anhu yace ana cewa su dukiyar mamaci tana zama wato abin da ke rage ma masu gadon shi zafin mutuwa ba haka bane akwai akwai mutanen da suke saboda wadata ba da ta musu yawa kuɗi da ya musu yawa ko ba su abin da ya dace ba su ma yarda da iyalansu wani bai cin abincin gidan shi bai iya zama wuri ɗaya da ɗan shi daga shi sai shi sai yana hannun shi na kan bindiga kada yaron ya danne shi da filo ya karasa shi Allah ai wani mai kudi a zariya da ya taba harbin dan shi da bindiga wallahi dan shi ma ya zo ya kashe shi ne saboda ya hana su kudi ya harbe shi a kafa Allah ya sa yana da bindiga ya harbi da a kafa yanzu ya mutu Allah ya gafarta mai sai ga mutum bai cin abincin gidan shi matar shi ta kawo mai abinci yana jin tsoro kai ya ci hala an sa mishi wani makaro a ciki wani yana jin tsoron ya kwana a inda aka san yana kwana akwai wanda sai ya shigo gidan shi an rufe kofa sai ya haura ta katanga kamar barawo ya je ya kwana a masallaci ko garejin mota ko ko ya kwana a cikin kam na, na tanki a gidan mai mai kuɗi ne fa kuma na gani da faɗa wallahi duka ba wai ina ba'a bane sun faru ne da gaske saboda kuɗin ya ƙi yin abin da ya kamata da su da haka sai ya zama wahala kawai yake sha inda ko kayi abin da ya kamata ba za ka sha wahala kuɗi haka ba mutane da ke wuri ka zuwa su tare maka dukiyar to amma an kace wai kai kadai zaka tare ka hana kowa sai ka zama cikin irin wannan damuwar wanda zaka ganshi da ka ganshi ma ka san yana cikin damuwa saboda kullum tunani yake yanzu ya zai yau kuma me zai faru waɗannan yaran shi na kasuwa wanda makirci suke shiryawa wanda cuta za a yi mai kuɗaɗe kaza ko dai an sace su ne bai gane kansu ba da zaran ya ga an yaƙi rasiti ko abin nan cek kwaya ɗaya ya shiga damuwa da zaran ya ga alat ya dinga lissafi kenan me ya faru saboda ya ƙi bari a mora in Allah ya baka dukiya mai yawa dama ka san ba taka bace ga kadewa an fi kuma jalakum Allahu mustakhlafina fi Allah ya sanya ka wakili ne ka cika ciyar to in ka tare mu mutane nasu ba su kyale ka ba lafiya ba Allah ya kyauta yace qalbu ya qalbu innaka fi asma'i fi asma'a maghruru fadhkur wa hal yanfa'an wa hal yanfa'anka al-yawma tadhkiru fastaqdirillaha khairan wardayanna bihi fa bainamal usru id darat masayir wa bainamal mar'u fil ahya'i mugtabitan isara fil qabri ta'fuhu al'asir yace hatta ka an lam yakun illa tadhakkuruhu wadaru ayyatuma wadaru ayyatuma hala dahariru yabkil gharibu alaihi laysa ya'rifuhu wa dhu qarabatihi fil hayy masrur Allahu akbar yace ya qalbu innaka fi asma'i maghrur fadhkur yace ya ke zuciya lallai kai zuciya ka kasance ko kin kasance kin rudu da duniyar nan wa hal yanfa annaka al-yawma tadhkiru anya ko yau dinnan wa'azi yana amfana wannan zuciya fastaqdirillaha khairan warda yannabi ka nemi arziki ka nemi alkhairi a wurin Allah kuma ka yadda da abinda Allah ya hukunta maka fa bainamal usru id darat mayasin duk sanda aka samu al usr kunci ka san akwai sauki da yawa gaba da baya inna ma al usr yusra inna ma al usr yusra kamar annabi yake cewa lan yaglba usrun yusra lan yaglba usrun yusraini ya ce bai na malmar'u fil ahya'i ya ce kaga shi ɗan adam in yana cikin rayayyu mugta biɓar ana masa hassada ana ganin ya more ana kallon shi cikin wadata ana o iyalitar na misla ma'uti ya ƙarun ina hula zu haɗin azim ya ce isara fil kabri da zaren ya mutu ya tafi kabari to a nan fa ta afuhul a asiru sai kuma ya wayi gari tsutsotsi suna cinye jikinsa hatta ka allam yakun ai ya zama kamar ba a yi mishi ba lam yakun shay'an mazkura har amanta da kamanninsa da asarinsa illa tadhakkuruhu sai dai a dinga tana shi yau da gobe lokaci bayan lokaci wadaru ayyatuma halin da hari yace haka zamani yake haka zamani yake juyawa ya kifa nan ya kifa can wani an tun akwai waɗanda suka sanka hawan da suka sanka ma su manta ka har su ma su kare su bika har ya zama kamar ba a san da kai ba yace hatta ka allam yakun yace yabkil gharibu alaihi laysa ya'rifu wani manisanci wanda bai san ka ba an ba da labarin ka sai ya kuka yayi damuwa wa du qarabatihi fil hayy masrub amma makusanci dan uwanka na jini wanda kuka rayu a wuri guda shi kuma yana murna cewa alhamdulillah an rage mugun iri saboda baka da kirki sai wanda nesa ne yanzu labarin an ce ai wani attajiri ya mutu a hutu ya ce Allah sarki Allah ya gafarta mushi amma wanda suka san ka ba za su yi maka addu'a wani ko jara'iza ka ba zai je ba saboda baka da kirki Allah ya kyauta bari mu juya kasa din ko har mu wuce minti 50 babu mai nuna minti ne wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi